أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ranar takwas ga watan hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da uku ga watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar na wanda muna tafsiri ne a cikin suratul taha tun daga farkon sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko yanzu aya na 114 da yau za mu tashi aya na ɗari da sha biyar zuwa abinda Allah subhanahu wata'ala ya so Allah samu dace farkon aya na sha biyar a cikin farkon aya na ɗari da sha biyar a cikin suratul taha shine faɗin Allah ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ina jin nan ne za mu tashi in Allah ya so ya yarda an ga wajen ko kan mu manta farkon shayi Allah ya ce fata'ala Allahul malikul haqqa Allah madaukakin sarki mai mulki na haƙiƙa ya ɗaukaka mana ya barranta da ya kasance yana da ɗa ko ya zamanto yana da abokin bauta Allah ya ɗaukaka daga wannan abu ya barranta. Wala ta'jal bil Qur'an Ya Rasulullah kada ka yi gaugawa wajen karatun Qur'ani sadda ake karanta ma shi kana gaugawan maimaita shi min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kafin a ƙara sai ma wahayin alkur'ani kuma da muka bayyana a jiya da ana duk lokacin da jibril da ya zo yana karanta musu alkur'ani to yana yawan maimaitawa don kai ya zamanto bayan an gama masa wahayi ya manta shi ne sai Allah ya ce ya daina gaugawan maimaita Qur'ani sada ake karanta masa ya nazu kawai saurara Allah ce mu za mu tattara Qur'ani zuwa gare ka mu karantar da kai shi mu bar shi a zuciyarka ta yadda ba za ka manta shi ba qur rabbi zidni ilma ce ubangiji na ka ƙara mini ilimi ma'ana na rike abu da haddace abubuwa da kuma tantance su yadda yake wannan aya tana ƙara nuna muna falalan ilimi da kuma halascin a roƙi ƙarin ilimi sannan a ci gaba da neman ilimi har zuwa mutuwa babu wani abu da aka ce manzon Allah ya nemi ƙarin shi sai da ilimi shi yasa yana da kokarin Allah ya ƙara mai ilimi to da ka kullum mutum shi fatan ya ga ilimin shi na addini yana karuwa ilimin addini yana karuwa kakka zama tsohon malami don sa ɗabi'a ba a tsohon malam ana tsohon sarki ana tsohon mai gida ana tsohon ɗan kasuwa amma ba a tsohon malam saboda in dai malanta za ka yi kullum iliminka yana karuwa ne to amma kana iya zama tsohon malam in ka daina karatu wani abin take ci sai ce ma ka gane da ina iya kaza a karatu na addini amma yanzu ban iyawa me yasa ya shiga da duniya ya bar abin da ya shafi lafiya wannan ba alheri ba Allah ya taimaka mu ci gaba da karatu Allah ya ce wala qad ahidna ila adam hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi adam ko kuma mun bai wa annabi adam umarni min qablu tun kafin ya ci wannan bishiya mana mun bayyana masa tun kafin ya ci bishiya cewa kar ya ci ta mun riga mun bayyana masa fanasi sai annabi adamu ya manta wannan alkawari da aka yi da shi da wannan wahayi da Allah ya masa ana fanni sai a yi fataraka sai ya bar abin da muka umarce shi da shi walam najid lahu azma ba mu same shi da tsayawa akan abin da muka tsaye da shi a kai ba mana ba mu same shi da rike wannan umarni da muka ba shi sai ya manta azma kuma ba shi ya ce mutum yana da azma yana da damara yana da kuzari to ba mu samu cika wannan alkawari da muke da shi ne cewa kai ci wannan bishiya ba mu samu ya cika wannan alkawari ba sai ci wannan bishiya bayan kan farko mun hana musu ci wannan bishiya wa idh qulna lil malaikati ka ba su labari lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam sujada na girmamawa ba sujada na bauta ba ba sun yi dan bauta masa ba to amma mu a shari'an mu sajada na ibada da na girmama duk ba a yi makowa sai dai Allah kan mutum ya ce a'a ni da ni ba wa da sujada ko da ni runku sama wa ne na yi daidai ina girmama shi Allah ya hana kawai Allah kaɗai ake ma wani wa annal masajid lillah la tadawu ma Allah ya gabbai da ake lankwasa su don girmama na Allah ne kar ku haɗa wani tare da Allah a cikin su da haka kar ka yadda ka yi ma wani haka shi ma wani kai ya yadda a yi masa haka kowa ka yi yadda don ka gamuta ya zo ya duka masu kici a addini mu ya hana a ji ko shi ne sai Allah ya ce fasajadu mala'iku suka yi sujada don girmama annabi adam illa iblis sai dai iblis aba shi sai yake mun yi bayani akan iblis daga ablas ne ma'ana almutahayyar rudadde lokacin da ya saba wa Allah shedan aka fita shi daga aljanna da ya zo duniya sai ya rude sai ana ce da shi iblis ma'ana rudadde da sai dai shi rudaddan da ka yanka na neman rudadde ka ga da kaga wanda bai muyin dokokin Allah to kaga rudadde ke bai da natsuwa faƙulna ya adam muka ce ya kai annabi adam inna haza aduwwun laka wannan maƙiyinka ne wale zawujika kuma maƙiyin matarka ne bala yukhrijan nakuma min aljannati kar ku bari ya fidda ku daga cikin gidan aljanna fatashqa sai ka wahala ibn abbas ya ce fatashqa fatat'ab sai ka gaji ma'ana zaka wahala za ka tafi in kai to daga cikin gidan aljanna kun san cikin gidan aljanna babu gajiya gajiya nan ne take duniya da ka shiga la aljanna ba gajiya kenan mutum yana son ya rabu da gajiya shi aikin da zai je aljanna shine Allah ya ce da Nabi Adam kaga wannan shedan makiyinka ne kuma makiyi ne na matanka kar ku bari fidda ku daga cikin gidan aljanna sai ku tabe samu gajiya da halalu abinda zai kai baya kenan ku ribi wannan aya da ake maganar juya gida da tsari na gida annabi adamu ake magana da shi bayan ba shi kadai bane cikin gidan saboda mace tana karkashin namijin in aka ba da umarni ma namiji ya isa ba sai an bace mace inda tana shiga karkashin miji ne shi yasa duk gida inda ba namiji ne yake ba da umarni a ciki ba za ka ga wannan gida ba zai samu daraja ba ba zai samu ɗaukaka ba zai samu tawaya saboda ba mace bace ya cancanta ta jagoranci gida namiji kuma su mata ya kamata su gane kasancewar namiji jagora ne ba yana nuna mata ba sa da daraja ba ne ba yana nuna mata ba su da ɗaukaka ba ne a mata suna da daraja irin tasu suna da ɗaukaka irin tasu amma dai a jagoranci na gida Allah bai dora musu ba to in suka nemi sai sun jagoranci gida gidan zai lalace Allah samu dace zai yasa garin nan gidaje da yawa mata suke da maganarsu ka je neman aure sai a ce to je duk abin da ta ci shi kenan Allah ka bar wannan gidan da abin da zai ruwa bayan ba sa abu da na sani yarinya ta yi lahi ka kawo ƙara wai sai ba ce to je ka samu mahaifiyarta ka san matan da matsala gare su kai dai adda matsala da kamata ku ji tsoron Allah sha'anin jagorancin gida ku bar wa maza su yi su Allah ya dora ku ko kuma maza ku ji tsoron Allah jagoranci ku Allah ya dora mu kar ku yi saku-saku game da abin da Allah ya dora mu dan so da yawa mace ce za ta ga za a yi mata biyu cikin gida dole ta zama namiji ko ba haka bane Allah ya gane Allah ya ce inna laka alla taju'a fiha lalle kai annabi Adamu ba za ka yi yunwa a cikin gidan aljanna ba har abada wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba ko da yau shi kana cikin sutura wa annaka la tasma'u fiha kuma kai ba za ka yi kishi ba kishin ruwa ba za ka yi shi a cikin gidan aljanna wala tadha kuma zafin rana ba zai buge ka ba daga atuhani hantsi mana ko hantsi-hantsi na rana ba zai kai gare ka ba don babu rana cikin gidan aljanna ka ji mutu ya ce zahi nake shi to ya baro aljanna ne da ya shiga aljanna babu wani aka yi mutum ya ce sanyi ya dame shi yana kyarma ba aljanna ba ne aljanna a komi normal ne an seta shi Allah kai mu aljanna fa waswasa ilahi shaitan sai shaitan ya sanya masa wasi ya zo masa da tunanin su ci kala ce ya adam ya kai annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuldi bana nuna ma bishiya na dawama ba mana na nuna ba zan nuna ma icce a cikin gidan aljanna ba wanda in ka ci shi zaka dawama har abada wa mulkin la yabla da kuma mulki wanda baya tsuha wanda zai dawwama dindindin kenan wanda bai kare kagan da ya shigo shi in an ci ba a mutuwa kuma yan karbi sarauta za a zamna har abada wannan kwaɗayin shi ya samu ka gaje shi mu ɗayan adam ba ma son mutuwa kuma yin mun samu matsayi ba masu arba mu da shi kenan kada ka yi mamaki don mutum ya samu matsayi an ce ya bar matsayin ka gan shi kamar zai haukace ɗabi'a ce na ɗan adam ko kai na ma ka samu hakan ba za ka so shi ta hannunka haka ɗan adam ne Allah samu dace to kaji inda ya shigo da su sai ba su shawara ya ce musu kun gani ga bishiya nan in kun ci ta za ku dawama kuma in kun shiga matsayi na duniya ba za ku mutu ba har abu fa akala min ha sai suka ci kaga da aka ɗauko siyakin magana annabi adam ne aka yi bayani shi yanka ce da shi wanga makiyin ku amma da aka zo wajen bai hinsa aka ce fa aka lamin ha sai suka shi suruka suna suka yi laifi da aka zo ana ba da labari shekan da hawawa yake magana ko da iblis ko da adam da adam yanzu konsai din da annabi adam ya dauka inda shi ne ya yadda in adam ya dauki konsai to a awamu ita ma an gama da ita to yanzu da ya amshi konsai din yana zuwa sai aka ce hawawa ta bi sun ci tare wannan yana nuna mace tana bin ra'ayin mishi ne ita mace da kake gani inda tana son ka to ita ba ta shawara game da lamarinka to yadda kai ce haka na za'a yi balle ma in kana kyautata mata babu wadda take babu masu saukin kai da daɗin zama irin mace in tana son ka kuma tana samun abin da take so a gurinka babu matsala duk abin da kace ai ba ta shawara ko da na da na sani na sai dai daga baya kai amma a wannan lokaci ba ta musa an fahimci wannan ko yasa a zo ne kake yake tambaya ta yake ce aure yake so yi nace ba auren ba ka nemi kuɗi ka samu kuɗi ka samu sana'a in kai aure ka huta saboda babu mai saukin zama irin mace in tana son ka in akwai dan wani abu amma kaga duk da ake wannan message wallahi ba da kai ba ban iya rayuwa sai rijiya sai ka ja da an yi auren tace kawo na gishiri kace babu ya hankuri kawo mai ya kare kace tai hankuri kawo shinkafa an shiga matsala ita mace duniya abinda ta tsana babu kuma ba abinda mace take so irin gashi ungo in dai kai kokari kan rabu da babu ya zama to kuna tare da an shi to za ku daɗe ku samu matsala musamman in tana so sai gashi sun zo Allah ka ba mu masu son mu ka kuma ba mu abin da za mu ba su ko ba haka ba Allah ce fa akala min ha sai suka ci daga wannan bishiyar da Allah ya hane su fa badat lahumu sawatuhuma sai tsiraicin su ya bayyana a gare su kawai to wanda suke jikin sai suka kaura suka bar su wa tafiqa yaqsifani alaihima min warqil janna Allah ya maɗaukin sarki yake cewa watsafika ai wa amila sai sukan nufi ganyayyaki na wasu itatuwa da suke cikin gidan aljanna ya ne alaihima suna ɗora su saman al'auransu don ka aga tsiraicinsu min wani aljanna ne daga kunnuwan itatuwan da suke cikin gidan aljanna wa asa adamu rabbahu nabi adamu sai ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya samu taɗewa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ana fagawa ai wata raka ɗariƙar huda sai saki hanya ta daidai ana anan bai dace ba inda ya saba wa ubangijinsa kun ga annabi adam da hawa da suna cikin sirri suna cikin sutura tunda suka ci sai sutura ta taitakwar su an ce daga cikin abin da yake bayyana al'auran mutum mana asirinka kowa ya gani akwai sabon Allah idan Allah ya ce a bar kaza ka bari in ba sa'a ba sai kowa ya gane halin da kake ciki mana kana iya shiga hali na talauci kowa ya gane saboda Allah ya ce a bar kaza ka bari akwai wani a nan yana halin kakani kayi bai da abin da zai yi hidimar shi ta gobe muna nan da shi amma wallahi da yawa ba mu iya gane ba saboda Allah ya rufa masa asiri karshen ta ma kai kana mai kallon mai wani abu kuma riga ce gane ko haka daga cikin abin da yake ƙara suturta mutum na yi ƙoƙarin bin dokoki na Allah dan ko ka zamanto baka bi dokokin Allah sai ka ga ga kan mai kudi ana madibin talaka sai in ka sai abu sai ce wai sai abu a ce wani kai wani fa wallahi wannan sai shi mamaki yanzu wani na sai ka zama kai alta kaga baka da sutura baka da baka da suturci amma me idan kana da sutura sai ka sai abu sai ana ce wani na sai a ce wannan wallahi ni ba azo wani yana da kaza ko kuma in kana da sutura sai ka sai sai a tunana kai wanda ya karin kaza kuma wallahi kullan kullan na kai kai shi da ce kai karin shi to za ka samu sutura sannan ga hali da ya kamata mu gada daga gurin babanmu shine hali na rufe al'aura sitira da aka dibo annabi adam shi da hawa'u ne suke cikin gidan aljanna shi da matar shi ne amma da yake ba halin da za su bai bukatar junansu suka samu kansu ba kowa bai son ma ya kalli tsiraicin dan uwan shi kokari suke yi su rufe al'auransu su bi fa miji da mata wannan ya nuna ɗabi'a na ɗan adam baya so a ga tsaraicin shi to haka ya kamata ɗan adam ya zama duk sanda ka ga ɗan adam yana bayyana tsaraicin shi to ya fita daga hali na ɗabi'a na ɗan adam ya koma ɗabi'a na dabbobi da dabba ita ce take bayyana tsaraicin ta kowa yana gani yau za ka ga mata musulmai mace musulma Allah ya mata suturci sai ga ta fito tsirara kowa yana kallon ta ita a ganin ta wayewa ce amma a al'ada tamu da addini namu da hankali na mutane suna ɗaukar ta dabba ce mahaukacci daga mace ta sako riga matsatsa ɗan wando matsatse al'auran ta daga tana hili ana suranta tana tana yawo ana kallon ta ga ta nan dabba cikin mutane amma ita a ganin ta ta waye wannan ba ɗabi'a ne na ɗan adam ba lalaci ne wauta ne hakan maza suka ga matasa mutum ya sa wando wando ya yi ƙasa ana ganin duwawunsa ba ɗabi'a ba ne na babanmu wannan ba ɗabi'a mu ba ce bai dace da al'adarmu bai dace da addininmu ba ko ka ga mutum ya sa wando ya matse shi dan dan dan mun sai yanzu dan dinkin da ake sai mutum shi ya ba sai ka ga wani lokaci ma dattije ya kama girma ya mace yan ƙwaruka suna suna muce ba ɗabi'a mu ce ba kun gane wanda ne yana da cikin mai na al'aura bai kamata mutum yana yin wannan ka sa dai kaya ka mutunta kanka inda Allah ya mutunta ka inan kowa ya dauki girman da Allah ya bashi Allah ya darajanta inda ya ba mu sutura kai idan mun to muna tuzatta da kanmu Allah ya kare mu thumma istabahu rabbuhu sannan ubangijin sa ya zabe shi mana zaben da Allah ya masa Allah ya masa wahayi na kalmomin tuba sai ya gane ya kuskure ya ce Allah na tuba ka yahe mi fata ba alai sai Allah ya yafe masa wahada Allah ya shirye da shi zuwa ga abin da zai ce dan a yahe masa annabi adam ya zo yana tuba rabbana zalamna anfusana an lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah mun tuba ka yahe mun Allah ya yafe masa shine dun majtabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zabe shi ma'ana yayi masa wahayin kalmomin da zai faɗa na tuba taba alaihi sai Allah ya karbi tubansa ya yafi masa wahada kuma Allah madaukin sarki ya shirye da shi zuwa ga tuba qala bi zamin ha jami'an sai Allah ya ce ku sauka daga cikin aljanna ku duka da annabi Adam da Hawwa da shaytan da sauran halittu kamar yadda wasu malamai suka bayani ba'dukum li ba'din adu sashen kuma kiyi ne ga sashi fa in ma ya'tiyannakum minni hudan yayin da fa in ma bi ma'ana hina hina ya'tikum hina hina ya'tiyannakum minni mana fa in ma ya'tiyannakum haka ne ko yayin da shiriwa za ta zo muku daga gare ni mana in ya aiko da manzanni suka yi bayanin addini ko kabi na ana magana ne da ɗayan annabi adam mana yayin da 'ya'yanka sagona ya zo musu wa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a na mana duk wanda ya bi sakon da na aiko da shi ga manzanni wala ya dillu wannan ba zai bace ba daga hanya ta daidai sannan wala ya shiga sannan kuma ba zai tabe ba a lahira a nan duniya ba zai tabe ba lahira kuma ba zai tabe ba in kana neman tabatse wanda aka ce Allah ya ce kaza yake amsawa to wannan ya bace kuma zai tafi a lahira wa man a'rada an dhikri duk wanda ya bijire wa ambatona mana sakon da ni aiko littafin da ni sabkar nace a yi wa mutane wa'azi da shi duk wanda ya ji ya ki ansa wannan kira fa inna lahu ma'ishatan dankan zai rayuwa na kunci musamman alamai sun ce zai rayuwa na kunci a cikin kabari zai shiga matsatsi ƙasa za ta manne shi a cikin kabari ko suka ce a'a tun daga nan duniya ne duk mutumin da ya yi kunnan uwar shegu da maganar Allah to a duniya zai shiga kunci kana ganin shi kamar cikin wadata yake amma Allah bai ba shi kwanciyar hankali bai ba shi za ga ya samu matsayi ya samu matsayi ga biro babba ga gida babba ga komai amma sai Allah ya sanya mai tsoron abokan aikin shi wallahi wani ni ce na yi mafarkin wani abokin aiki na yi min kaza ya min kaza ta ce wallahi ba tashi da kanka ba to wani ya same ka in ya zo biro biro kwanci hankali in ya samu kuɗi ya ba shi ɗanun malama kun gane misali yana nan kuma sai Allah ya haɗa shi da mace yar bala'i ta gagare shi in ya zo gida ta hana shi ƙara aure kuma in ya zo gida ta abin nan ko kai sai ba ta yi na iya eh ka ji kauna ta za ta yi aure dan na ce ka yan miliyan goma wai shi ne kai da ka yan ƙarfin miliyan goma shi ko bai da miliyan guda ta hato ya hankuri mana dan tattara salar ina na wata bai in baki sai tattara ya bata bai iya mun mahaifinsa komai in ya gama wannan bala'i ya shiga wannan bala'i na haka in kana son zaman lahiya wala ka bi Allah kawai shi ne yan kabbi Allah sai Allah ya sauka ma iyalin dan wallahi mata sai da horewar Allah mace sai da horewar Allah kaga dai in ka ce kai ba ai ma wulakanci in ka kore wannan ka auro wata dai hali yayi da na wancan ka kore ta ka auro wata sun zama nawa ka ba kanka jakkati duk a gari za a ce ai wani zai zama da mata shekara guda mata uku yayi kuma kai ne a da gaskiya ba in ka aure wanda ta yi su bala'i dole ka zama da ita dan ka aje kana cikin mata duk yana daga ciki amma in ka bi umarnin Allah sai Allah ya sauka ma Allah ya sauka ma ɗayanka Allah ya sauka ma a cikin al'amuran amma Allah duk wanda yake min Allah ya shiga kunci la ka samu bi dokokinka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar kiyama mu tashe shi makafu to kaga matsala ke ko a duniya aka tashe ka cikin kasuwan nan makaho kowa yadda ya barka ai kaga wannan duniya bale a lahira kowa yana nafsi nafsi kai ko makaho kai tsaye ba zai jaka malaika ne zai jaka Allah kare Allah yake cewa qala sai shi ya ce rabbi ya ubayyi bima hashartani a'ma me yasa ka tayar da ni makaho wa qad kuntu basira alhalin da na sai ina gani ai ya tambaya ko shi yasa so da yawa an yi ma abu ka tambaya misa an kai ma kaza sai a gaya ma kada sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo ma a nan duniya da manzannin mu ba nasitaha sai ka manta da su kai ba ruwanka to inda ka manta da su a duniya kazalika al-yawm tunsa kai ma yau za a manta da kai kasa Allah baya mantuwa ina annasiyan huna bi ma'anar tark za a barka a kyale ka ai ka an manta da kai yanzu kawon mutum ne mai kuɗi sai sai wani abu ya bar shi kai kana ganin kawo ko karakawa shi ya san da ita amma kawai bai da bukatar sani da haka sai a kyale mutum saboda bai bi Allah a duniya ba don haka wallahi a lahira duk wanda ka gani a makamu kakka tausaya mai da cancanta a tausaya mishi saboda ya kebe maganar Allah a duniya shi yasa a lahira ya tashi da wannan kamu wa kadhalika yawma tunsa ko Allah ce wa kadhalika najzi man asrafa kamar haka ne dai za mu saka wa duk wanda ya israfi alisabuna ashirk mana duk wanda ya shirka ya kibin maganar mu haka za mu saka masa a ranar lahira za mu tashi shi mu kawo walam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa lalle azabul lahira shi yafi tsanani kuma shi yafi wanzuwa ma'ana a nan duniya zai rayuwa ta kunci to duk kuncin da ya a duniya bonin da yake lahira shi ya fi tsanani kuma shi ya fi wanzuwa na dindindin ne in mutum ya shigo da aka muhimman mu karatun tana su ka duniya ta shigaltar da mu mu zo muna aikata abubuwan da ba su dace ba daga ba mu yi da na sani da bai amfani Allah ya ce a falam ya hadi lahum ashe bai bayyana a gare su ba yanzu na an zo ana bayani akan mutanen makka yanzu su duk ayoyin da ake karanta ai sun ji amma ba su yi imani ba sun bijire sun kayarce da shine Allah yake ce afalam ya hadi lahum bai bayyana a gare su ba kam ahlakana qablahum min alquruni al'ummomi nawa ne muka halakar kafin su yamshuna fi masakin suna wucewa a guraren da aka halakar da su masu imani mutanen makka in za su je sham hanyar da aka halakar da mutanen lulu ta nan suka bi suna ganin alamomin inda adawa suka yi zama suna ganin alamomin inda samuda suka yi zama kuma ba sai an ja aya ba ba sai an ja hadisi ba hankali yana nuna nan wasu na suka yi zama ba a yi kyakkyawan ƙarshe ba amma ya hana su yi imani inda ba su da rauni bisa Allah ya ce bai bayyana gare su ba nawa mun ka halakar daga cikin al'ummar suka wuce suna wucewa a guraren da aka halakar da su Allah ya ce inna fi dalika lalle a cikin wannan aiki a cikin wannan al'amari a cikin me ma'ana halakar da wa'incin da muka yi da ayatin akwai aya amma ba ba kowa ba le'ulun nuha ga ma'abuta hankali mana masu hankali suna hankaltuwa inda suwa ne kamar suwa ne aka yi musu kaza wala mu mu kiyaye yanzu kamar a ce ma an je faɗa sai aka ce ma wallahi sojojin nan namu abokan waɗannan sun yi musu kaza to ai yaya suka yi nazari ah to in sojoji za a yi musu kaza to mu mun ka sai kaka sa mana kun gane misali misali nake kawo ba wai ina mugun fata bane da soja a misali ne kawo inda ka san cikin maza in an ka ce a tace maza je ai maza sojoji ake wani cirewa ko ba kamar ne sannan a zo ga maza maza sannan a zo ga mata maza eh to in ya zanto mazajen sun sha duka to ku kuma maza maza kaga kenan ku ne babu aula da ai muku duka mana idan adawa da samudawa suke da ƙarfi da jiki sun kebin Allah an musu azaba ku da buku kai su ba min ba da aula da aimuku kenan ya kamata ya zamo aya ga ma'abuta hankali Allah yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta gabata na ubangijinka mana ba don Allah ya wajabta wa kansa cewa ba zai azabtar da su ba ga baki ɗaya sai lokaci ya yi ai da ya fi zama ci da su a halakar da wa'annan kamar yadda aka halakar da wa'ance shi ne walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan alƙawarin Allah da ya gabata ba da kana da zaman da ya zama ce su a halakar da su mu'ajalun musamman da kuma lokaci a bayan mutum yasa a cikin wannan aya akwai takadimi da ta'khiri dole sai ka kaddamar ka akhar sannan ka hidda ma'anar aya kinan da zaka karanta shi walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan alƙawarin Allah da ya gabata ba ma'ana Allah ya wajabta ma kansa cewa ba zai harkar da su ba wa ajalun musamma kuma Allah ya sanya lokaci abin ambato da za su yi na kana lisan ya zama cire sai musu azaba mana da azaba ta tabbata gare su amma me inda Allah ya sa lokaci sai yayi ayi kaza bari a kyale su da abin da su yi su yi ai dai za su cimma lokaci shi sa da abin da kaga mutum yana yi wala lokaci ne sama ido ko wata rana ba zai yi ba kuma ni kullum ina bada misali dan adam in za ka ɗauki misali ka rinka ɗaukar na kusa abin da yake tare da kai shi na za ka misali da shi don kayan gane idan mutum yana takama da ƙarfi to ya san lokacin da wani ya hishi ƙarfi ya san lokacin da wani ga koro shi ko ba ka bane to in har ka yadda ka yi zaman ainihin ƙarfinka to ka sa a ranka wata rana ma za a yi ƙarfinka kamar yadda wani kana ganin shi da shi ne ɗan koko ungo yanzu da sanda yake yawo babu ƙarhin ba komi ya kai shi wannan ba yau da gobe ce ba kai ma kana cikinta ya isi mutum wazi in kana ganin kuɗi kake da su kai tunani kayi sadda kake fushi ba bai hana ma dala goma ko ba haka bane to sai an waye gari ranar da dala goma ta gagare kashi ko da da kuɗin yanzu akwai wani yana nan mai kuɗi ne amma yau bai san me zai sayi ba yau da gobe ta gama da shi sai ga yanzu mutum yana da kuɗi yana busa wuya ai su ne kaza su ne kaza yadda kake busa wuya ku ne kaza yau wallahi gobe wasu ne ba ku ba ko kuna raye ko ku mutu haka duniya yanzu ka dauki wazi ka dauka da kanka Allah ya kare mu idan ba dan Allah ya alƙawari ba da cewa ya samu su lokaci ɗaya ya kamata to shi yasa Allah subhanahu wataala yake da yana da yana istidraji sai kaga mutum na abu kana ganin eh amma ai mai kaza ba a ai lokaci zai zo mutanen Filistin yawan hali suke ciki ba kahiran duniya sun zagaye su ba wani sai ya ga ah, to ai ya kamata inda wancan musulmi ne Allah shi musu kaza me kike ma gaugawa ai kamar gobe ne ko dai a kashe su suna yin abin ko a bar su su yi su kai inda suka zo a waye gari suna raye ba su yi dole sai an yi guda abin da za ka sa a kanka duk wa'inda an nan yau suna shirin ganin babin filistinawa shekara arba'in hamsin sittin da suka wuce ba suna ke wannan shirye-shirye ba wannan da ke wannan makirci yau ko da suna raye ba su iya yin wannan makirci ko ba ga bane ba to da haka wa'in ganin da shekara ɗari in ka tisawa ko da suna rai ba su yi kodu da kan ga kahiri yana abu ka karin ce ai bisa ba ya mai kaza ba kama ko gani ai kowa yana da tarihin sharon ɗaya daga cikin manya-manyan makiya kiristinawa lokacin da yake ganiyarsa ya taɓa yanka mutum ɗari biyar a rana mutanen filistin a hannunsa amma sai da aka waye gari ana neman ya mutu Allah ya kashe shi shekara takwas ya yi jini ya tsaya bai aiki amma ya mutuwa kun san a ɗabi'a da jini ya tsaya ma mutum ya zai shi ya shekara takwas yana nan ba aikin komai amma Allah ya kashe shi duk da ba da za a yi a kashe shi Allah ya ƙi barin a kashe shi ba duniya ba ce to haka duniyar take yadda kakkata ma daga wani kai ma haka take a kanka kuma wannan ka ɗauka ko alheri kake ko shari kake ɗaya ne alheri bai sa yau da gobe ta kyale ka mugun hali bai sa yau gobe yau da gobe ta kyale ka duk ɗaya na da aka ka zaɓi wanda za ka yi Allah ya samu dace sai ya ce menene basbir ala ma yaquluna ya rasulullah kai hakuri game da duk abin da suke faɗa na zagin da suke ma na ƙarya taka da suke yi kai hakuri sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi tare da godewa ubangijinka mana wasabbih bihamdi rabbika ay salli bi amri rabbika kai sada da umarnin ubangijinka yaushe qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana shine sallar asubahi kenan wa qabla ghurubiha kuma kai sallah kafin rana ta fadi shine sallar azhar da lasar wa min ana illaili haka cikin wani yanki na dare bayan shigowar dare fasabbih to ka tashi kai sallah shine sallar magariba da isha wa tarafin nahar da kuma wani yanki na yini shine na aka maimaita sallah azhar da asar la'allaka tarda don ka samu yarda ubangijinka malamai suka ce la'allaka tarda da kai to shafa'a dan Allah ya baka ceto mafi girma a ranar tashar kiyama in daga cikin abin da yake za a samu yardan Allah rike salloli a bisa lokacinsu wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su akan salloli biyar ne a dare da yini da kuma wasu ayoyi da suke goya mata baya wala tamuddanna aynaka ila ma mat'ana bihi azwajan haka ne ko wata rana dalilin sauka wannan ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi kan ya lalaba ya lalaba babu ya ce mu na ɗaya daga cikin sabansa je gurin wani ka ce ya aro min kaza daga baya ana maida masa shi wancan ba musulmi ba ne ma akwai zama kyakkyawa tsakanin kahirai da musulmi da ya zo sai wancan kahirai yake da ya ce haba ni na hauka ne ta ce inda ya yadda shi kawo wani abu jingina in gani sannan in bashi ma ba yawa yamma akwai damuwa ko ba mu damuwa ne dai kai bukata ta kama ka kuma kana ganin wannan zai iya ma alfarma na wani dan lokaci kuma ya nuna ma rashin yadda ana yazo ya sami manzo Allah ya ce da shi kaji abin da ya ce manzo Allah yana da wani dirki wani abin riga na yafi sai ce a bashi shi aje ya kawo abin bukata daga baya in an samu sai a maida mishi akan shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace da Rasulullah kada ka sa hankalinka game da abin da muka baka hairi a duniya ba komai bane kawa ce ta duniya kawai wani abu bane shi sai Allah yace wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bi kada ka miƙar da idanuwanka zuwa ga abin da muka ba su na daɗin duniya azwajan na nau'ukan abubuwa ko kuma azwaja ay rijalan mazaje wasu mutane da muka ba su ko azwaja min wani nau'uka na abin duniya zaharatul hayatid duniya kawai kawace ta duniya kuma mun yi haka ne ne nafti lahum fihi dan mu jarabe su a cikin wannan abu wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine yafi zama alheri kuma shine yafi wanzuwa Allah madaukin sarki ya samu dace yaya haka muke rayuwa wani ustazin ga imanin amma wallahi jika biyu tana mai tana mai wahala wani lokaci ma sai kaji anya ni ustazancin ga ko ya karbe ni ba ko ni bane wallahi hakuri za a yi kawai duk yadda rayuwa ta zo a rungume ta duk yadda rayuwa ta zo a sa hannu biya kan in ta zo akwai sarari alhamdulillah kowa yana so amma kaka ɗora ma ranka dole kullum sai ta yi daɗi wallahi kaka dora maka ka daidai fatan kullum ta yi daɗi amma da ta zo da matsi ka sa hannu bi ka karɓa kai haƙuri wuce shi in ko bai wuce ba sai ka tuna haka fa manzo ya taɓa zama irin wanka hali yadda za ka ji abin ya ma haka shi ma haka abin sai ka ci Allah sarki wanda ya hidi ma ya zama irin wannan babu komi Allah sa in ci jarrabawa sai ka haƙuri haka Qur'ani yake amma da ka sa a ranka kai kullum sai ka ji daɗi don za mu tsara muna son kullum mu ji daɗi in bai samu ba Allah ka ba mu iko mu yaƙuri Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin salloli su rinka yin sallah wasu qabir alaiha su dage a kai mun ce as-sabr wal istibar as-sabr haƙuri amma istibar aqwa min as-sabr nan haƙuri tare da dagewa su yi sallah su dage a kai kasu yi wasa su riƙe ta tare da sanin hukunce hukuncin ta da abin da ya kama da wani nan da manzo ake amma da kowa ki kowa ya yi ƙoƙari ya kula da sallar iyalansa kuma jama'a mu rage kwana mata da aka sallah su bahi ka tashe ta zo ka ɗauko littafi karanta injiya a gyaran gyaran ku yi ɗan karatu na minti goma minti biyar a ji a kwanta amma ka bar mace da bige ba ka koya mata addini ba kai aiki da koyarwa wannan aya ba to sai ka ce ai ba malam ba ne ina muna bayani kullum ba dole ba ne ka zan malam mai karantarwa amma dole ka zamo wanda zai iya shugabancin da Allah ya ɗora masa Allah ya ɗora shugabancin ya daga akan ka ko to ya za a yi in gyara addinin su suka koyo kai na wani abokina dan nan Allah ta muke shi ya zama da ya yi aure a shi mata ta yi shi karatu ta ce min biya min na ya ce karanta in su ta karanto ta karanto sai ta kai yadda ta rike sai ce ci gaba mana sai ci a sannin sai ya taimata faɗa ke ashe duk karatun da nake ganin kina da shi ashe bai biki ke yanzu wanga abin da baki sani ba sai ya tashi ya kyale ta sai je sai irin wannan littafi sai ya ce a gaya mai daidai nan aka gaya mishi sai je ya rike yana ta maimaita ana ce ana yi sai cike ɗauko karatun ke ji a ɗazun nan ta ce ina da kice buya ta ce sai ce shi kaza bi kiyawa ai wanga kaza ne je rike shi shi ma sai ya koma makaranta Allah ya taimake shi tana biye da shi sau da kawa sai gashi shi ma ya dage ya samu abin da ya samu haka ake yi ba ce ka koma malam ka koma makaranta kullum ba a'a kai ta neman kuɗin ka amma ka samu wani lokaci wanda za ka rinka koyon addini kai ma kana koyar da iyalan Allah yake cewa wa'mur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha kuma yi hakuri a kai ka dage su masu dage a kai la nas'aluka rizqa ba ma neman wani arziki a gurin ana arziki mu ne zamu baka shi in gane ko nahnu narzuquk mu ne zamu arzita ka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan makoma tana ga masu jin tsoron Allah ma'ana littakawa ai liman yattaqil kufra kyakkyawan makoma tana ga samun jin tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya kasance daga cikin majiya tsoron Allah ya nisanci kafirci to yana da kyakkyawan makoma inda Allah shine aljanna Allah ka ba mu aljanna wa qalu kahirai suka ce da manzo laula ya'tina bi ayatin min rabbih ina ma ya zo muna da ayoyi daga gurin ubangijinsa ma'ana sun ce in shi annabi ne ya zo da wata aya da take nuna annabin Allah ne haka suka ce Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi ma fi suhufil ula ashe hujjoji ba su zo musu ba bayani cikakke bai zo musu ba ma fi sofin ula abun da yake cikin littattafan farko littattafan so gabata Allah madaukin sarki samu nace yana sofin ula nan su ne attaura da injila ashe bayanai bai gabata a gare su ba a cikin attaura da injila nan me ake nufi mana ayar da suke son a nema musu ai akwai bayani cikin attaura akwai bayani cikin injila da ke nuna wa'incan da aka hallakar sun bukaci a zo musu da ayoyin an zo da ayoyin ko sun kahirci mun ji mutanen salo sun nemi aya an ba su ba su bi ba sun kafirci Allah ya halaka su duka wa'inda annabawan suka gabata sun zo da ayoyin da ke nuna gaskiyar annabta su amma sun kafirce shine sai Allah ya ce ashe in suna neman hujja ne ai hujja ta ishe su abin da ya gabata a littattafan farko na wa'annan mutane da suka kafirci ayoyin da annabawan suka zo da su Allah yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da mun halakar da su su waye su mutanen makka bi azabin min qablihi da wani azaba kafin zuwansa alha'un nan yarji ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam bana inda mun yi makahiran maka azaba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qalu rabbana laula arsalta ilaina rasula alahira da sai sun ce Allah dan mi zaka muna azaba ai inda ka aiko muna da manzo ne mu mu bi ba sannan kai muna haka laula laqalu da sun ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasula ina ma ka aiko mana da manzo fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nadilla wa nakhza kafin a halakar da mu sannan wa nakhza ayi muna azaba a menene a ranar alƙiyama ko suka ce min qabli an nadilla kafin a walakantar da mu shine abin da ya faru a badar yakin badar da aka an karkashe su sannan kuma wa nakhza mu walakanta a lahira ay muna azab saboda kahiri an kashe shi a duniya a kahirci an kashe shi a walakance zai je kuma lahira ya shiga wuta ya shiga walakance kenan a dunkule abin da ayat take nunawa da ba a aiko musu da manzo sun samu hujja sai shi inda an aiko musu da manzo za su yi imani to yanzu kuma ga manzon ya zo su kin imani kulka ce da su kullum mutarabbisun kowanne mutarabbisun mana yana sauraro ne mana yana jiran halakar abokin zaman shi su kahirai kullum suna dimin lokacin da Allah zai halakar da musulmai su ko musulmai kullum suna dimin ran da Allah zai azabtar da kafirai sai sa Allah ya ce kulkace da su kullum mutarabbisun kowannen su mai jiran dako ne mutarabbasu Allah ya ce to ku jira ku yi sauraro ku jira wasu ta'lamuna da sannu za ku san man ashabu siratis sawiyyi wane ne yake kan hanya na daidai ai sauyi ai al-mu'tadil hanya ta daidai wa man ihtada kuma da sannu za ku san wane ne ya shirye zuwa ga imani Allah madaukin sarki ya samu dace wannan ita ce aya ta ƙarshe daga cikin ayoyin suratul taha abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yi akwai sauran lokaci to na jin gobe dai ya Allah kare za mu shiga wannan sura suratul suratul anbiya shin hidan nan ba ta karuwa yau shin hidan nan tana bukatar minti 20 ko 30 sai dai an tsaye da wannan yana da dan bayani kadan to ga Allah kare da mu zo sun mu zo da wannan insha Allah